إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke mulkar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata biyar ga wata na zarga'ada hijira shekarar 442 wanda ya dace da sha biyar ga watan shida shekara 2021 yau insha Allah za mu yi darasi na 65 cikin littafin bulugun maram darasi na 65 insha Allah muna dai cikin kitabul hajj muna cikin bayani akan hiram da wanka mun zo ƙarshen bayanin hadisinmu na ƙarshe bayani akan wanka da sa kaya wanda babu ɗinki za mu tashi yau insha Allah ya ce wa ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليه فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا الورس متفق عليه wallan fasali musulmi abin da yake wannan ruwaya ta ibn umar radiyallahu anhu yana ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su'il an mai tambaya ma yalbasu al-muhrim min athiyab menene me niyya ta aikin haji ko umara wani irin kaya ya kamata ya sa tambaye da kayan da mai niyya aikin hajji ko umara zai sa ƙal sai ba shi amsa cewa da ya rubusu da ƙamisa wadar ama'in wadar sarabilar labranis wadar sufa ba ya saba riga ba ya saba rauni ba ya saba wando ba ya saba mushi ba burnus shi na baranis jami'ar burnus ba na barmushi riga mai kai a jikinta haka wala ya samu kofi nan an wance akwai kyakkyawar karantarwa ta gyarawa mai tambaya amsa ya tambaya ba amma a bashi amsa bayan da shi ya waɗi bai yi tsara ta amma ba shi asali mai tambayar tambaye wani irin kaya mai harama zai sa kuma da maka diba kullum halak ita ke da yawa haram ce kaɗan an ƙayyade in a mata ne in abinci ne in mai haram halak take da yawa haram kaɗan ce to yanzu idan aka ce za a ta jero ya ta jero wa halak kaza kaza ya ta yi amma takaici sai ba shi amsa aka ware abin da yake haramu kamar da a mata ne sai a ware haram a ce sauran halaka ne an abinci ne ya gama haram saura halaka ne amma ka kuma hikima ta jiro maka tuwon lamshi tuwon tsaki tuwon burabus ko tuwon shinkawa tuwon makaroni haka ba ya yi ba ka iya gama na gama ku abin da yake haramun kuna shi ne kullum ka gyarawa mai tambaya zai tambaya akan kayan mata ya mai abin da yake daidai amma yan wanzu nan mutane suna rena wata mas'ala kuma tana da illa tana tasiri ga mutane mutum kai misali yau ka fahimta sunna wani wani bai fahimta ba ita wani da ka izala ka shiga ka shiga izala sai na shiga izala haka mun suka ce na shiga izala liman na shiga izala to haka ne ana na shiga izala izala kungiya ce mai agreement da komai da shugaban da komai da shugaban da komai kungiya ce ba addini bane kungiya ce mai wazi tana aidoli da komai na shiga da wuta da komai tana da iya ma ta an kore ka a saka kungiya ce mai wa'azi kurin kaga ce mutum shiga zala yana na shiga izala ka ga ba haka mai manan ba kai iya ne ko kamar ka zama ahlus sunna ne sunna ka zama ahlus sunna ce eh na zama ahlus sunna an ka diba isa wannan wannan sahabin da ya musulunta lokacin da ya zo makka ya yi tafsir bin amina dausi tafsir lokacin da ya zo makka ai daga asali makka zawa ya yi da aikinsa na jahiliya na umara ko hajji tun daga bakin makka aka tsare shi aka ba shi labarin garin makka ya lalace karon maka ya lalace wani ya zo iya nan ya raba mace da miji ya raba aboki da aboki uwa da uba ya ka diyar ta gari kake da kan kan maka shi wani shi kan maka shi wani shi aka ce kan maka shi wani shi ya hankali da kanka shi ka tafsa da shigo dan ma kai abu da gado goyi zaku da jeli ji kunna shigo kenan kuna abin da ka shi kare ta shi kuna kai shi kuma maka ka bata shi kullum kullum shi ba ta abu da gari nake ko ya zo ya zo abu maka wani abu shi kaje ko ya koma shi to Allah ka tsara zai gane iya zawa Allah ya katar manzala yana ina ka abu ya sallah sai dai ba shi iya wani abu sani ba kana ba iya wani karatu da karatu sai ka tunawa a kinan wannan shi me yake cewa kuma an ce kan shurara a me yake mai wasa kwallon shi an ce kai shurara kuma shi kana mai sabu bitabshin shi ba yace wai to ni ban hankali ba san ba a kiran kama wai he lura kama ai wasa da hankalin shi kenan shi bai hankalin azan gane kai kun sai wudda sai je kun san qur'ani iya shuraran iya shuraran shan qur'ani can qur'ani kama shi da kyau amma san matsala bai iyo a nan magana ibrahim sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya rinka bin shi har inda ya samu shiga da gidan arfa anan ya ce tambaye bayanin addini a nabayin bayani kai tsaye musulunta ya ce ya rasulullah arsinin ila daus innan kafaru billah iya musulunta ya tuna jama'a shi sai mun ta kai kenan zuwa daus daus ka sun kafa cin kafare ne sun kafa cin Allah daus ai kan zuwa gare su ai kin a takaice mana magana anan da ya wuce gasu gasu ta tufai a sabata ya tufai ma sabata ma ce kamar ta kada ka sabata kamar ya ce walakin ni aslamtu na musulmi da ce ba ni ba sai musulmi ta ce ne kina ga ya mutum magana a kai musulmi ne ba sabi bane ba misali ba ka shi kai zala na fan sunna ne eh na kuma aqida sunna kada ka shi kai zala ko da kai ka sa abin da ke kai ka sa abin da ke ne amma shi ce zai zala ka bar na cikin duni zai doka wani addini ne zai zala ka shiga ka na fahimci addini na fahimci sunna mu sai a nan kura idan a tsara kungiya ce mai addini zuwa ga sunna ta kare daga bar mutum akan duhu kun eh zara addini zara zake shi zara wannan ma ana ce ina shi haka zai zaka zaloka haka ba dai bane ba gaba mutum gaba abu suka shi ta hakika dewa shi dan wanda yawa haihu da kan kasa gano me zala wannan abu yasa wannan shi ka zala eh na shi ka zala ne zala ne ne zala ne sai gane ko mutane ga musu gaskiya magana su gane na kasa gaba zala kungiya ce ta addinin mai wazi shiga ake ana sana huda da komai har kungiya tana karo da komai amma ka gane wannan kungiya ce ba addini bane ba kuma kungiya ce mai kira amma zuwa ga sunna amma aqida da sunna da zina koma aiki da qur'ani da sunna wani kungiya kuma tana kira ga wannan aikin kenan ba kungiyar addini musulunci ne kina aqida ta sunna kuma ka gyara mutum maganar shi kenan wannan bawan Allah ta kaice tambayi me ake sawa annabi ga shi amsa kyakkyawa sai ga mishi abinda aka haramta me yasa yace yake zano mishi abinda ba a yi kuran la yalbasu alqamis me harama bai sa riga kamis da abin da aka mai hannu da aka siffar jiki shine kamis kurmucin riga walal ama'in haka mai aikin haji bai sa rawani wala sarawilat haka sirwal bai sa wando wala baranis burnus shine jama'a ko bai sa alburushi ba sa sa mana riga mai wuya mai kai a jikinta alburushi gita wala likhifa bai sa khufi to amma khufi ya kawo togaciya yace illa ahadun la yajiduna alai sai mutumin da bai samu takalma ba da zai sa fa yalbasu al-khuffayn sai sa khuffi amma wala qata'ahuma asfal min al-ka'bayn ya yanke asali khuffi ana yin shi da fata kuma abu ne iya zawa haƙuri to in ya sa khuffi ya yanke shi ƙasar idan sau kai wuce idan sau haka ya gaya mai ga wanda bai samu ba takalmi tunan kalmar cewa ya yanke shi hadisun ibn umar malamai na diwa magana nan ga ruwa ta ibn abbas na a can ba maganar yankewar kurin ya sa kufi in babu takalmi an ce magana mahi ƙari madogara hadisin abdullahi bin abbas shi ne na ƙarshe na ibn umar wani abu ne a madina na ibn abbas a aikin hajjin ƙarshe kuma a hilin arba kuma ruwa jikin su kawo ruwayoyin ibn abbas suka yawa na shi ke magana madogara idan baka samu takarkana sa hukunka kuma ta suliya ba za ka samu kenan a nan in babu kana iya sa shi ɓangaren takalmi kuma ba sai ka yanki ba a aiki da ruwa ibn abbas ya ce wala talbusu shay'an min athiyab masahu za'afaran wala alwars kuma kakkasa wani abu nutuwa wadda nau'in za'afaran nau'i ne wanda ana rini da shi abu ne kamar zaman turare za'afaran dai ka asa kakkasa tuwa mai wani kamshin turare haka wars da nau'i na turare kuma ana abu na shirka ta ana iya rini ana rini ma da ita kuma tana kamshi nau'in turare ne kuma nau'in turare ne kasa su yanzu kenan takaice an gaya mai wa'annan su ne aka hana mai harama sa irin wannan kaya ke wanda ba wa'annan ba kuma komi yana iya sa shi ne ka ce a nan wannan abin duka iya alaka da mata mata ba a hana su biri kai maza kana riƙe kai gane ko mata ba na sa kodin takalmi ba mata ba hana ba tun abu da kana ne iya alaƙa ne da maza ba mata ba kamar da bin taimiyya da jamhur wannan abin iya alaƙa ne da maza su ake hana wannan abin da aka wani wannan shi ne abin da yake wannan wurare kuma da magana cewa mata min bayani ta take gabata mace mata ba su da harami na kaya irin da annan zace mutum za ta yi maka he ta je an dimga mata harami ina harami na a ko mun ce harami yana bai na Hausa harami ihram ne babu kaya wannan ake harami suna ne wannan kurin tuha ce izar da rida akwar harami ihram niyya ce ta aikin hajji wannan suna mai suna harami to a takaice maharamin ne ya ce ya dace namiji shi ke da sharaɗi ba ya sa ba abu mai ɗimki zai sa abin da yake zane ne guda biyu wanda dai ba sa ɗimki ɗimkakke kuran shi ne ake magana namiji amma mace batta da sharaɗin kayan haraminta a ce hata harami da kayan haji na mace kurin abin da aka na mace kar ta sa kaya masu ado masu hankali ta sa baki ta sa hori ta sa wane na ja masara illa cewa ko namiji ko mace a nan salasalam ya ce hiyayen kayan musulmi kai to da aka yi so ita ce fara wannan hihikon fara kun ba a aikin hajji ba amma ba don wani sharadi ba ne ba shi harami he da farin kaya zai a kurin abin da baka yi riga ce wando ba kasa ba in dai su tuwa ce yaji ne duk wanda kasa ka harami ya yi ko baki kasa ya yi in ja kasa ya yi illa jama baka maka kan ja shi dai kakkasa a mai dimki kuma horin shi ya yi yi da hori kuna magana kenan وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه هنا رواية عائشة رضي الله عنها بعد عنها تنا تشيوى كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ساوى مدانا تراري إنا سامي تراري لإحرامي إنزي حرما ta aikin hajji ko umara ina sa mai tarare qabla an yuhrim kayan ya harama ta shiga aikin hajji ko umara wali hindihi haka in ya warware can daga yayi jiwa kahin ya zo tsafin tsafin ka'aba da tsafin ifada annan ma tana sa mai tarare iya kare ya sa mai tarare wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo nan za mu ga maganar hana sa tuwa mai turare nan kuma an sa mai turare ga hanyar haram ce wani abu ne tabbatacce abinda aka ba da dama kahin ka shiga na isa turare jin kahin ka sa kayan haram wannan ko da an samu turaren daga baya mata ruwa ta bukhari kuma musulun ashe take cewa ina ga manzo kamar ga manzo Allah a gabana ina ga hasken turare ko walƙiyar turaren da na shawa mai a tsakanin kitsan shi a tsakanin kitson shi kamun kanshi da yake mishi daga nan kasar kitso da yawa ana mai kamun kamun kitso haka a kama a kama tsakanin wannan gashin da wannan gashin ita ina ga walƙe turaren mu bayan kuma iya cikin harami kenan in an sa kayan harami don yawon zuba harami bai da illa wannan shi ne abinda don wancan akwai ruwa ta zama gan ta rana wanda aka mai maganar fidiya wannan wani wuri ne kayan a ce a yau ya wakana a shekara ta takwas ta kuma hadisun aisha a hajjin ban kwana ne shi dai a takaici ana isa turare in za a shiga harama kuma ba laifi ba ne ba wanda aka hana ana cikin haramar ce a sa turare sai wanda ruwaya ta aisha ta cewa tana sa manzan sallar salama turare in zai dauki harama da bayan ya kare kayan tsawafin na ifada رواية متفق عليه كان البخاري يقع ومسلم يقع وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المهرم ولا ينكح ولا يخطب ولا ينكح عثمان بن عفان كبال لبارن شوى من زال صلى الله عليه وسلم يأتي لا ينكح المهرم المهرم نية تأيكم هجي bayin arme wanda ya shiga cikin harama aikin haji kuma walayun ka ba armar da shi duk da nan walayun ki mana in ka ba shi bai iya ba wani kuma shi ba iya ba shi haka wala ya hatu haka bai neman arme nan ma'anar magana ba kullum nan ka taimaka maka arme maka iya ka je maka ga wata makana bukatar arme ce ai kana cikin aikin haji baka arme ba haka bane ba a lokacin da kake cikin haramin aikin haji ai mutum zai iya tafiya makka ya sa kayan harami daga madina iya zuwa iya dawafi iya kare tsafin umara sa ayi kaga ya koma libya kamar ya gida ne yana iya armani ta kama in ga wata akan sun shirya wata takaru da mun ta gida ce ka ga ba matsala sai ba lai ba lahi bane ba wani ya zama wannan kwanaki ya zama matsala sai ka arman ka can ba hana ba dan kana cikin aikin haji a ce a mai haji bai yi a ana cikin harami haka ko an je an dawo daga mina kaga wata kana bukata azumi kana yi amma idan ka sa wannan hannun haramun to ko a gida ko a aika ma a gida ko a maka anan baka yi kai baka bada kun ba haramun na an samu mas'alar za mu ga Abdullahi bin Abbas ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya alam maimuna iya cikin harami to ya kenan kuma ya ce ba yi kuna bin kawo amma malamai bayan bin malamai bayan bin diddigin magana ta ibn Abbas shi ya bada labarin nan na mai almi muna iya cikin harami bayan wanda bai hana ya cikin su sai ta kuma ne to bayan bin magana magana an ce magana ibn Abbas kuskure ne ibn Abbas tabbas ta kace saboda ita mai muna da abin ya shafa ya ta tabbatar cewa annabi ya aimata iya bayan ya warware harami ya almita ita kace haka Abu Rafi ya ce shi ne ma ya yi kai da kawowa na arma ya yi shaida annabi ya arma mai muna ya huwa suwahin to ga shi wali wali a wanda ya kai da kawowa ga shi ya zama ta ke na kaga mazabin abbas kuskure shi tsammani an yara maka ya bayan harami ya ajiye harami tabbas annabi kashi bai ba harami na cikin harami kenan wanda yake cikin haramin ne shine bai yin harami kuma bai armasuwa kuma ko maganar haramin bai yi wannan aka samu da wani kuskure mutanen ma'amina wanda haramu za ka iya magana iya magana da wata don mina asalin farkon zuwa na zuwa ne da harami kayan a wuce a wuce a wuce arfa kaga wasu ana hira ana ana ana kware kai da kawowa da manganu wasu ma wasu su dace baka mutanen mu a cikin mina wani ma an dawon bai zai wata afin ifadar ita ma bata yi sai ana hira ta komi kuma hira suna iya yi ka duk wannan kamata mai aikin haji ya kaurace mana abu wannan ruwa ce ta musulmi وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة سيده سيده العمار الوحشي هو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فقلوا ما بقي من لحمه متفق عليه wannan magana ta abu qatada al-ansari sai sai maka fikki ta sayyidi al-himar al-washi kistar shi ta horauta dai ta himar washi abu kata da an mutu daga makka za a ta yi daga madina da makka ake maji shi bai ɗauki ba harami daga inda aka ɗauka sai ya shiga wajen da wani aiki wani wata wata mission ta musamman daban a can to he ba hanya wanda ba inda wanda ke ba hanyar da ya bi daban can ya ne a ce yamma maso gusun ta maso gusun kamar zai zo makka amma hanyar da ya ɗauka daban ce ta kusa da dabarar amur za mu ce da maliya a can ne ya game da jakin daji sai ya bi shi dashi bai cikin harami ba ana shi ba ya bi ya kashe shi kasan bambanci shi mara wahashi jakin daji halaka ne amma haimarar lahali haramun jikin gida haramu ne jikin daji halaka jikin daji shine mai zane alfadari daban alhanzar daban alade kenan sunan haramu ne amma shi jikin daji wannan jikin mai ta zebra wannan mai ya ka ce wannan mai zebra ko zebra ba wanda yake da zane baki da wani jikin shi shine jikin daji shi wannan halaka ne ka ci shi eh to shi kenan da ya zo da nama ya isko sauran abokan tahiya daga wani isko su ya ce na gamu da jaki na daji na yi horauta shi na kawo ga nama suka ce nama yi muna cikin harami min jika horauta da ya hana horauta shi suka taba suka zoce suka ce rasulullahi ga wani ya kama na nama na jikin daji horauta shi shi bai cikin harami amma mu muna cikin harami yaya za mu ci annabi ya ce shi ne musu magana ya ce hal minkum ahadun amarahu au ashara ilai bishai a cikinku akwai wanda ya ce je mai horoto shi ka mishi ko ya guda mai ga jikitan ya mai ishara ga jikitan akwai wanda mai suka ce a kindan haka ya ce fakulu ma baƙi minani ku ci sauran namu kenan inda su suka ce je warto ko su suka yi ba in ya wuta da umarninsu ko ishara suka min isinyar ga jiki can tun ba za su ci ba amma tun da ba ba su ciki shi kuma ya halicin ya yi ya kawo ya su ci wannan shi ne kenan harauta an wani harauto kayan shi gudun kuka gamu da shi a daji kuka bukata ya ba kuna aici duk da na ababen yan wa a dani a yanzu iya da wahala kana cikin kar ana tattare kamar awaka yana ana girga ku ko nawa ne ɗaya kai ratsa idan ka yana mungu ina ka ga dama ma ka zama kai wata warauta ina ma za ka tsaya ka gama inda ma yake da dabbai zo mu ko ko bare wa ganta babu dama wanda a karanta ne abu ya zo gurin wannan mu dai anan gaskiya yana wahala rabin shayyaka wata warauta illa abin da muke shawon mu tattabarun harami ka samu anan ci ake da kwanta tabarin wai wasu da ruwa ne sai da wata kimi nan gari a gama ta masu ta da ruwa ya zai mata da ruwa ba da wacce ba ta yi ba a tana cikin abun kamun tsaye na harami so na an hana a kama su ne ko a ban tsoro ba yi ko tsoro ba ka ba ta tabar harami na zama ta kamar su ce ko tsoro ba wasa dan sun zubo kin zama sashi abincin su ka wadanda ka aka haka zabar ku sashi ko ba yi amma tsaro don su tashi su watsi ba yi lahi ne ita dabba ta harami ko tsuntsu ko tsoro baka bashi lahi ne ga wani tsoro ma ba kama shi ba ko tsoro baka bashi ba ruwan ka da shi wanda tabarin ba ruwan ka da su kuma ba ci ba ci suna ciwa inda za a yanka sun to ga tsuntsaye ne kuna kan harami kenan ba a ba harautar su ba a taba su kuna kuma ba ba su tsoro kina ta kace da kun harauta ba a yi in mata ka gani da kun kakkai amma an wani ya kawo harauto ya baka ba kai baka sa shi kun ba dan kai bai dan akwai magana an dan kai akai daban kuma sai wa an sa'ad bin jafama al-laythi radiyallahu anhu أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هو بالأبواء أبي ودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليه إلا إنا حرم متفق عليه صعب بن جثامة الذي كبر الأبار شوى شي ده كان شي يا با من صلى الله عليه وسلم ونجكي نداج سنة الأبواء ko a waddan ne sunan wurare ne duka dai wuri ne kusan wuri guda suke tsakaninsu da makka kilo 240 haka kusan daga maka zuwa madina tsakanye kamar tsakanye kurin a nan ya ba ya ka annabi jakin daji sai faraddahu annabi ya mai da ci a zai samu damuwa ya ma annabi kyauta annabi ya mai da sai manzo Allah ke gaya mashi inna lam naruddu lam naruddahu alayk ba mu mai da maka ba kyautarka da ka ba mu dan wani abu illa inna huruf dan muna cikin harami to aka to me kawo a can wa'incan abokan kata da al'ansari shi da ya kawo abokan suka kici suka suka ba mu ana labari cewa gashi an ka mana jaki na daji kata da ya ka mana annabi musu tambaya kun ce yayi kuma isha ce yace ku cika muku man ce gashi da manzo manzo an ka mai yace dace ya maida an ce bambancin binciken da aka yi abin da masalar shi na sa'abin da sama shi ya ji ya yi na musamman don ya kama manzan Allah ji manzan Allah ji ma harauta don ya kama shi ya bukata abinci ya je don shi kenan abin da aka yi don kai wannan daban ne wancan don kayan kanshi ne wa kanshi daga baya su ma kama sauran shi ne magana sai kuma za mu gaban mutum ma maganar na maganar can ya kama musu nama nan kuma jaki ya kama gaba daya kaga akwai shi da ta kace dai bin diddigin magana ya tabbata cewa yayi ne da annabi shi da manzo Allah ya bici wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo wa ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الأقرب والهدى والغراب والفأرة والكلب العقور متفق عليه عائشة رضي الله عنها take bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsu min ad-dawab kulluhunna fawasiq dabbobi guda biyar dukan su fasikai manamiyagun dabbobi ne wannan dan muguntar su yace yuqtalna fil hil wal haram din da ka gamu da su a alhil wajen harami ko a cikin harami da aka hana harauta duk da ganka kashe su shi ne al'akarar kunama ko ina kashe su ko a maka ko a ka'aba walhidatu da shirwa walghurab da hankaka walfa'ara da gayya wal kalbul aqur sai da karan zangai karan karan da ya hukace ma kucin kare ya hukace eh ha ya samu cuta ta cizo ta huka gurin an ta kun gazan gazan gurin raj ta raj wannan su ne dabbobi wanda wannan babu lahi dangantacce ta cikin harabi kuma suna cikin haka dabbobin da ba a ci ba a cin shirwa ba a cin hankaka ba a cin gahiya na masin gahiya ba cinta eh haka karan hauka ba ci shi وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم وهو محرم mun huta daji da wani balarama saudiya wani malami sai ya ga wani an kawai ya kamo gahiya ya yi zai iya tiyara ta ci mai wani gicin kai a dajin ta su cin zuriya mun ci ne ta wanda ya bashi kudin akuya kai ci wanda ya bashi kudi ya ce da bace ina cin haramu ne ta kai mutum ta mai ke ci wai ana zuwa wani kula kan shi sai kenan ibn abbas ke ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hitaja mumurin yayi zubu da jini yayi kaho zamu ce iya cikin harami nan me yake so kawo kenan dan me harami yayi kaho ba lahi bane in wannan mas'ala aka samu kurakurai masu bane ga akwai wani ta ne wani ciwo ne wani ciwo ne tun tube ya zubu da jini ko malami ta mace ta je yanka kuma da masu wai masu masu kan da alazewa su yi kan da alazan amma ce mai a yi kaje kayan ka tun ka zuba jini yi tun ka zuba jini ko ya kan ko ya zuba jini ko ya yanka wannan kuma shi malamin koya musu da yake shi ne malamin malamin ya koya musu wajen haji ba ba jin ciwo ba ko da ko haka kaje kai kawo ba mun da alaka da fata haji dan mi da kuma tsaman da yawa na magana ko inda dan mai kaukun dan kana cikin halin ka yi kaho ba wani illa balle kuma kai ciwo furin ciwo na kaji kurin ka zuba jini kurin wannan da yawa mata sa wannan wannan fatawai kan wannan misali bai da wani matsala dan kai kaho ka buƙaci zuba jini balle kuma kai ciwo wani wa a dutse ne hado ya ciwo ta kun ya yanka a dutse ne wannan masa kafa ya san hausa ma ya ji hado ya ji ya ji ciwo ta yi na ya kayanka ta shi matsala ta malami ban kudin ma shi ban da kudin shi na hada ya bashi kudin yankan mu ci dama dama dama yan kare hauka ba kawai kwana shi kenan haka ya doga ta hankalin shi shi an ce mai cikin ce ya kace an gabin na gama kuma kyale shi kuma sai wannan dai magana kenan yin gutta jini da harami ba lahi ba annabi yana yi an kare ba san annabi yayi kuma balle jin ciwo amma idan da gangan ma an da ba lahi ba na ga jin ciwo dan jini ya zaba da kai ciwo ba ba lahi komai وانا رواية متفق عليه وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما ما أرى يتي أنا صلى الله عليه وسلم ما من حملته kina an ɗauke ni bai lahiya a cikin tahiya ya ce aka ɗauko ni aka zo ne wajen annabi sallallahu salama wal qummal yatanasaru ala wajhihi kwalkwata tana zubowa da kanshi kinan kan ya dauda hata ruwa tana zubowa cikin shi an jima ba wanka an jima na mace da gida kuma ga ba lahiya kwalkwata tana zuba ci sai faƙala annabi ya ce ما كنت أقرأ الوجع بك بلد بك ما أرى أتجير شاتا يتو لا يتي كعب بن سمان بوتوتا تاكي هكا بانا كمان شي لا تاكا تاكي هكا يتي zaka samu dabbar da zaka bada na me ya buƙaci cewa ya aski don ya rage kurkwatai ka samu damar bada akuya kenan ta fidiya idan ka yi aski قلت لا ليش أباب فادامة قال تفصم ثلاثة أيام yanzu kenan aski zai imma ya ciyar da ba da dabba fidiya ko azumin kwana uku a wa'atun sittata masaki da kullum miskini na sufa sa'in ko ka ciyar da miskini shidda amma kowane miskini ba muddi ba kowane miskini za ka ba da muddi biyu shi ne rabin sa'in kenan wanda bukata ta kama dole sai ya aski kuma a cikin harami ya kare aikin hajji ba ga abin da zai imma ya yanka dabba imma ya azumin kwana uku ko ciyar da mutum shidda ko wani mutum muddi biyu kuma ta rabin sa'i wannan shine nasi karare zo akan magana ta abinda za a bada na fidiya in aka yi abinda ya sabawa abinda aka hana mai aikin haji duk da akwai su mawani da aka hana wanda malamai na magana babu nasin da ya kawo kaza lalahi ne amma ba magana fidiya a kansu ba duka bane ba yake da wannan abu yanzu wannan nasi karar ya zo na an kai hakan zaka bada zaka bada fidiya kenan zan misali akwai matsalar turare laihi na kasa shi kasa shi maka ba da dabba shi da tsanan babu nasi da ya zo kan wannan matsala ire-iren su yanzu dai wannan da muna da nasi yanzu wanda ya aski tabbas ɗayan uku ko gaba da dabba ka yanka dabba a makka a raba ta kuma baka ci mamancin fidiya da hadaya ita hadaya kana ci ka ba da sadaka amma ita fidiya wani laihi ne kai ka yanka baka cinta kuma ko ka zo gida kai ka aika maka a saya a yanka hawa mutanen fakiran mutanen harami sai yanzu da nan magana kenan abinda za a yi idan aski ya kama sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر سيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه abinda yake wannan ruwaya ta Abu Huraira cewa lamma fataha Allah ta'ala ala Rasul sallam Makkah lokacin da Allah ya ba manzon shi damar bude maka bayan an bude maka an kare na wani hadisi ya zo washe gari ne manzon sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin jama'a yana huduba fahamidallahu wa asana alai ya gode ma Allah ya yabi Allah kan saboda mukaddama ta mukaddama ta bude karatu da darasi da ake ko huduba sun maƙala bayan bayanai da yana muƙaddama sai ya ce inna la habasa amma katalfi Allah ya tsare giwa da shiga maka a sabon fi bai ba su damar shigowa ba ya hana su ya ma hallakar da su amma ya ce wasallada alaiha rasulahu wal mu'minin amma kuma ya ba da dama ga manzan shi da masu imani su shigo maka da yake wannan Allah ya so hakan ya ce wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli maka ba taba halatta shigar ta ga wani kahinni to ni kin ma da aka halitta mini ba shikenan ba o abu ne yace wa inna ma uhillat li sa'atan minha ni ma an halitta mun wata lokaci ne a cikin rana a wuni aka ban dama daga lokacin da zo lokacin kaza an baka dama shikenan ba kullum bane ni ma aka ban dama shiga ta daki an ce wannan iya karantar da kai da cewa makka an shige ta unwatan da ƙarhi da yake da kuma sa sulu aka ba sulu da aka yi da ƙarhi kun suka shiga makka kuna ƙarhi ya kun sun so su hana kuna abin da ƙarhin su mutanen makka ba shiga aka yi da sulu ba gaskiya magana da ƙari aka shiga abin da kuke karin su ko suka dangana kuna kenan to annabi ya shiga a wannan halin Allah ba da dama ya shiga a wannan lokacin dan nan an samu irin lokacin da aka yi abin hajjar sauran su suka uku hujjojin halitta ai ga manzo Allah ma shiga annabi sai tun annabi da rashin magana ni ma wannan lokacin kadai Allah ya ta mu shikenan kuma an kare sai ya ce musu wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di kaji ya ka kalmar lamma ita wannan makka yace har abada ba za ta halitta ba lan tahilla li ahadin ba'di bana babu wanda za ta halitta gare shi ka gane har ya kowa wani bai ka hujja ba abin da aka dauka sun hajjaj abin da aka yi na dai fitina da aka kona maka ma aka taba la'iya maka to wani abin ba wata bulma dogara ka ce an gashi da yaki ba a shiga ta da yake nan ma ga dalili da haka dai alamuhim sai ya ce falalu na faru sai duha maka ba a ba da tsoro ma ga duk abin harauta na makka baka ɗan haka zabura shi zabura da zubar gudu ba a yi ko tsoro ba a ba abin harauta makka ɗan maka ba abin tsoro haka zai da gudu ko ka dariya ba a yi falayu na farsa da ba a zaburar da abun harauta na maka da abun harauta ba abin ba bai tsoro wala yuqtala shawkuha ba a ciro ko kaya ice mai kaya ba a cirowa ka cizgo ice a maka a daji kan kwana hanya ko tsaya za ka yi kashi wani ka je ka ciro ba a cira ko kaya ko ice mai kaya ba a cira ba cizgowa kuma wala tahidu saqatatuha illa limunshid bai halitta ka ɗauki tsuntuwa a maka sai in cigiya za ka yi matsalar bambancin cigiya ta maka da tauran garinku mu a nan ya halitta ka ɗauki tsuntuwa idan ka yi cigiya shekara guda ka cika hanka amma ce a maka in haka tsinta idan ka yi ta cigiya illa masha Allah ka yi ta aikin cigiya kuma haka mutu ka iya ta baka iya ba to illa a yanzu an tsari ba kuwa wuce gane shi akwai wasu bakata da gani a kusan harami kewan harami wasu yan buru-buru ga an sa abin amana ta bisa abin amana ana sa alama akwai wurin da kake zuwa an kai tsuntuwa ya kai ka ka sauke da kanka in ka kai ka ajiye a nan su kuma duk wanda ya sa abin yanzu abin ka yana sun kaba ce ya kaje can ya cigiya wanda ya san abin ya kaje can wurin cigiya ne don abin da za ka yi mace sai a sa samu daga daga ce na wata kaza ya kaɓa irin abin guda irin abin ana zuwa kai da tsinta haka kai can shi wanda ya tsinta wanda ya sana shi ya yi ta ya ci giya abin shi ana zuwa ya ci giya kuma haka akan samu ya kai da abin wani ba ɓarawo bane ba ba ɓarawo bane ba kullum samu ne sun zai shi ma ya zama mai alaƙai mun zo a madina mun shiga wajen biyan bukata mun ƙare wani sabon alhaji sai mance wannan kin nashi abin da mu kudin nashi sai maka wata banda ke rufe tsakar masallaci kun sai haka kai ga shi da kusara wadda wace aski mun je ma mun samu ma haka kai mun je haka nan ma kurin mun je wani ba ala hannun shi ya daga iya tambaya iya haka iya ci giya babu shi babu ya same shi ba a hannun shi kare da barawo ne a cikin a cikin kun sace cikin bai daga da abin da yake kurin da kai bai fito ganin shi wani mutum a hannun shi ya ci to ga irin wannan kaga kaiwa zai aje a ci giya ka kai kaga an ga kawai ka samu amma dai ba kawo na sa'a na ga da biyan samu amma dai muka ce ya muka kuma kuma iya tsaya wurin wallahi kenan aka samu an kai tsintu an kai an kai da abin kai tigiya an ga abin kai ka samu to kenan ba a tsintuwa a makka sai in kai cigiya illa masha Allah wa man qutila lahu qatil fa bi khairin nazarain kasan kuma kai ce a tunda a maka an ka tunda ba a maka an kashe mutum ma ba ka shiga maka a wannan da bane duk wanda aka kashewa mutum wani iya zabi ko a yi kisasi ana yi kisasi kuma ko ka yafiya a baka fidiya wannan ba lahi bane ba kenan kisasi ba lahi bane maka ana kisasi a cikin maka wannan kashe a kashe ba lahi bane ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan bayanin abin da ya dauki Abbas ne ba ce ko ciyawa ba a cirewa suna ba su ya ce ilil izkhir ya rasulallah izkhir ne za mu ce tsabiri ciyawa ce da zama mai kwari irin ta gano ya kace nan ake kasari haka ake kasari ciyawa ce mai kwari da ita suke yin kabari ko kabari ko rihi da ake da ake wannan sai ta kasari ce ciyawa ce sannan maka tana da yawa maka ya su a wani mana izkhir rasulullah illa ittifa ina da ja'alu fi quburina wa buyutina da shi muke sa rihi da ake muke zaka kabari kuma an ce banda shi ba cirowa za a yi ran darura ce annabi sai ta illa izkhir annabi ya wale ta babban izkhir kenan al'izkhir shi babu lahi da an turo shi iya ana aiki shi na rayuwa rihin daki da sawa a kabari wajen sutura wannan an ware su kenan da kenan almuhim makka tana da wannan alhurma ta harami ba a shigarta da yaƙi kuma ba a tsuntuwa a cikinta dama da Allah ba ta hatta dabbobin cikinta Allah kare su kai hatta da ciyawar harami Allah kare ta ba ta kariya har a ciyawa ba a taɓa ta har ciyawa ba a taɓa ta harami sai ya ce a nan mun ƙarƙe wannan ruwa wannan ruwa dai bukhari muslim sun kawo ta sai وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في ساعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة muttafaqun alayhi abdullah bin zaid ke bada labarin cewa bin as manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal ya bas labarin cewa inna ibrahim harrama makkah wada'a li ahliha ibrahim ya sawa makkah harami kuma yayi addu'a ga mutanen makkah na Allah ya arzuta su daga ɗiyan itace ya kawo aminci ya sa su cikin aminci kuma nan iyakan da anan ibrahim kenan an ce shi ma da isharar kenan ya haddade wa maka harami maka haram maka iya da iyaka an ce mahi kusa ta ɓangaren madina kusan kilo bakwai ne kusan harami kilo bakwai ne zai wanda zai gari ne haram ba ko da malaka cikin haram makka a iya da iyaka bangaren arewa ta kusan kilo 7 ne mahi tsawo wanda ya wajen jidda shi kilo 22 kilo 22 ne an kauyen ma wajen jidda ya ce mahi tsawon harami daga kaaba sai wanda yake na gusum zuwa wajen yaman kilo 15 na bangaren gabas 17 shi dai mahi kusa kilo 7 mai tsawo kilo 22 wannan ke su ne a yau har yanzu za ka ga hududul haram suna sa fanu a wurin ana sa iyaka ta harami sun suna sa flak amma alama kenan saura ba harami bane ba kenan abinda aka hana a harami an ka tsallaka wannan wurin kana iya irin na misali kenan harauta ka je kana iya a can illa ita harauta masalar mutum kan iya shiga iya cikin harami nashi na aikin hajji ko umara amma bai cikin haramin makka zan misali mutum da ga madina madina kilo 400 ce da kusan 40 to idan ka zo ga madina baka cikin haramin aikin ko umara kana da maka harauta cikin daji kana cikin amma kana cikin harami dalilin harami da baka ne sai ka zo shiga maka da kilo bakwai ne ma ka shiga haramin maka kuma kenan mataki biyu ne akwai za a hana ka dalilin harami ba harauta kuma ba harauta a cikin haramin makka kenan akwai halin da zai iya halitta ga kai haramin kai yi misali harauta misali kai kaji aikin haji ka aji aikin haji kana su jiran a tahiya kai ka zo bulaguro madina a hanyar madina na da maka harauta an ga gani ka kama tun da kai baka cikin harami kuma ka ba haramin makka ai ba duka maka duka bane suke harama duka Saudiya suke harami ba harami iyaka iyar hudud a ce muku mafi nisa da Makka kilo 22 ne an ka noma mutum kilo kilo bakwai ne saka gari ne ba ce saka gari ba kusa ne da kawo daga shi nan kurin wuri ne kusa kware yanzu nan da yake nan mun karanci maganar Ibrahim yayi ya haram ya iya Makka harami kuma ya addu'a ga mutanen Makka wa inni haramtul madina to annabi ce ni ma na sawa madina harami kama harrama ibrahimu makkata ni ma kenan na mai da madina ita ma harami ce irin haramin makka wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha na yi addu'a ga mutane ga madina na yi addu'a ga sa'inta da muddinta Allah sa masa albarka bi misali ma da ibihi ibrahim da maka yadda ibrahim ya addu'a ga albarka ga mutanen maka ni ma na addu'a ga mutanen madina Allah sa albarka cikin mutanen madina sa'insa da muddinsu wannan da ya wata taɓa a masa addu'a kenan a wannan wurin za mu ga kenan madina da makka duka harami nan akwai makarantar ruwa ta gaban nan wannan dai ruwaya bukhari ya kawo musulmi ya kawo sai wa na ali bin abi talib radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al madinatu haram ma baina ayrin ila thawb madina ita ma harami ce to amma na zama he kayyade daga wannan dutse na ayir zuwa dutsen saur kenan akwai akwai dutse saur akwai a makka akwai a madina gara saura shi annabi lokacin da zai hijira ai gara saura ne labe wanda yau nan kwanakin ka hanya kama hanyar madina gara saura ne na hira a can zama ne ka hawaye to wannan me yake cewa madina ita wasu tsakanin duwatsu wannan ne na tsakanin duwatsu wannan wani sanan ne a can shi ake kira kenan daga nan zuwa can shi ake kira da haramin madina shi ma daga yana takaice shi ma yana da hudud wanda to wannan sunayen wa a musulunce a shar'ance suke suna haramin makka da madina akwai masa'alar harami da ake hudi a baka da abin ba wurin matsayi amma babu nassi a kan shi shi ne baitul maqdis da suna ce mishi harami mutanen falistin suke mishi haramin kudus shi an ce babu kalmar harami daga ibrahim ko daga annabi sallallahu mu a wajen wuri ne masallacin iyar daraja shine bayan kenan makka da madina sai shi ko wanda daraja kowa ya da musulmi a wajen mu iya da wannan kima amma masalar a ce kudus harami ce irin haramin makka da madina babu wanda su babu nasin da za a dogara da shi a ce mata harami haramun kudus amma falistinawa haka suke wadi amma babu nasi za a dogara kan shi a bata suna harami irin yadda yake wannan wurare da jama'a sai ce masallaci na uku kuma annabi ibrahim ya gina kudus annabi suleiman ya ƙara gina ta haya annabi suleiman bayan ya gina ta ya addu'a Allah ina roƙonka Allah duk wanda ya shiga wannan ɗakin hoto kamar da wuce ta hishi ke fito kenan ba zini ko daya yana da Ibrahim annabi Sulaiman yayi ta kuma Allah ya amsa mai addu'a annabi ce ruwan da ya shiga bai sallah cikin ya shiga ya huta ya huto daga cikin Kudus daga masallacin Kudus kamar da wasu ta shi kamar a ce an kaje haji haji mabrur ko daga to shi zama Kudus da wannan annabi annabi Sulaiman annabi ce annabi Sulaiman ya wannan addu'a kuma Allah ba shi kenan akwai daraja wurin amma sunan harami ne babu shi wannan shi ne sai ina ga babi na siffar aikin haji kuma gaskiya bai kamata mu dasa kan shi ba dole mai haƙuri mu tsaya a nan allah kai murana ta bi izinillah sai mu hara daga farkon babin na babin siffar haji اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته